من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجعلنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin sarki ya kawo zuwa wannan yammaci na Laraba wanda a yau ashirin da shirin ga watan Ramadan shekarar jira da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin wannan sura sura ta uku wato surat al-Imran jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha biyar yau za mu ci gaba sha sha
ba mu gama jan ba su kai ne to ya wani buɗe da kai da ya da ne ta kai da ya ta kai da ba ta kai da ba za mu tara ko za mu tara Allah ya za mu tashi aya ta goma sha biyar insha Allah a wannan sura da barka sura al-Imran الذين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لل... الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
نعم آية مكة تاجية daga aya ta goma sha hudu zuwa ta goma sha biyar Allah ta'ala ya ambata waɗansu abubuwa da aka sanya wa mutane sha'awar su a duniya. Abubuwa ne guda shida kamar da muka ambata a cikin wannan darasi na jiya. Sannan Allah ta'ala sai ya ambaci bayan waɗannan Allah sai ya bayani cewa duka wannan jin daɗi ne mai ƙarewa na rayuwar duniya. Wanda su kafirai suna alfahari da su suna tutiya da su a wannan rayuwa ta duniya dukiya da ƴaƴa da mata da sauransu tsammanin su a lahira ma za su musu amfani saboda suna tinkafo da su a nan duniya suna cewa na aksar amfani da kuɗaɗe ba ma na hudu ba a kaɗe tsammanin su a lahira ma haka abin bai kasance amma sai an je kiyama su ga wanda ba shi suke tsammani ba ya bayyana yasa Allah ta ala ce wa amwalakum wa auladakum idan da su suka dubu na dubu da dubu inda na tusba illa man amana wa sa'ir ko da ka duka ko ki ma alu ko ko ko fata ita ce ke aka su dubu eh Allah ta ala na bayani ce da dukiyoyin ku da da ya'yan ku ba su ne za su kusantar da ku zuwa gare ku kusaci ba a ranar kiyama a nan duniya suna alfahari da dukiya da yawa Allah ce to ba su ne za su kusantar da ku zuwa gare mu kusaci ba illa man amana sai wanda ya yi imani wa amila salihin aiki ne فأولئك لهم جزاء الضيف المعلوم وأن سنا جاء ساكمكو ننكي أبو سوى كيوتا وهم في الغرفة عدد كما سوتنا نن أسكن داكونا سو أسكن أمين جاء بنا to kaga wannan ayat sai suka nuna a duniyar da karewa ce sannan kuma sai aka siffanta aljanna da abin da yake cikin ta ba kuma aka nuna fifikon da ke tsakanin duniya da ita lafiya shi ne wani hanya ta ake kula da nan da kun kai da min zari aka yi bayanin aljanna shin bana gaya muku abin da ya wadanta alheri ba للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة رضوان من الله والله عنده بصير والله بصير بالعباد to kaga sai aka yi bayani ita aljanna abin da yake cikinta na limomi kuma lima aljanna ba ta kare za ta goma ce kaga fifiko tsakanin duniya da aljanna da ita duniya ba za a mutunta ko kusa ba za a mutunta tunda duniya tana kare da haka wajibi ne a kayan bayan su aiki domin samun aljanna tun da an mana bayani ga abubuwan aljanna to sai mu dace da aiki don mu samu dace to anan kuma ayar da ma ya karanta yanzu wato siffar su masu aiki domin aljanna ne Allah ta ya ce الذين يقولون
الذين يقولون الذين يقولون alladina na asli ke sifa ne an badal ko badal min alladina qabla eh fi kaulin ta'ala duk da ina ta kawo ga waɗanda suka kiyaye dokokin Allah to su wane ne waɗannan mutane shine za su kwanta su alladina yaquluna su ne waɗanda suke cewa suna addu'a rabbana ya ubangiji inna la amanna lalle mu ibada mun ba da gaskiya ai saddaka da fika wa bi rasulika mun gaskata kuma mun gaskata manzon da ake al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wal lisan wa inqiyad bil qalbi wal lisan wal jawab imani shine kudin gaskatawa zuciya da kuma harshe furci a harshe da kuma jayuwa da zukata da mace da kuma gaba ma'ana da zuciya da furci da aiki da gaba ya tattara ma'ana imani to su ne wanda suke addu'a suna cewa ya ubangijin mu mun imani fa batir da na zunubana ta haka ka gafarta mana zunuba wa qina azaban na kuma ka tsayar da mu daga azaban wuta ai tawassalu bi ni'matin lahi alaihi sun yi tawassuli ne sun yi kamun kafa da baiwar da Allah ya musu bi tawfiqihim lil iman ya dace da su da imani domin idan mutum ya samu kansa matsayin mai imani to Allah ya maka baiwa to sai suke tawassuli da wannan baiwa da Allah ya ci suke a roƙon Allah ya musu gafara an yi gafar da mun dubo ya gafarta musu zunuban su wa ya kai yin sharra ya kare su daga sharrin tasirin zunubi to kaga a wannan aya tana karantar da mu tawassuli ɗaya daga cikin nau'uka na tawassuli shari'antacce tawassuli shi ne kamun gaba neman tsari zuwa ga Allah yayin da kake da bukata za ka addu'a sai kai kamun kafa ka nemi tsari ka nemi kusaci zuwa ga Allah ta wasu hanyoyi da shari'a ta to wannan aya tana karantar da mu ashe ana yin tawassuli da imani imanin da kai da Allah sai ka roki Allah da dai imanin nan da dai Allah ka biya bukata na azurta shi an gane ko kamar su wata ajiyar dan ba ku irin wannan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ولما توسل بالايمان يا متى توسل بالايمان sannan ya halatta a yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa. Ana tawassuli da wani kare biyan bukata ta hanyar kama kafa da sunayen Allah da sifofinsa. Kamar da Allah ta ala ce, wannan layi da asma'ul husna fa da Allah yana da sunayen mafiya kyau ko roke shi da ya halatta kai roƙi Allah da sunayensa ya Allah dan sunanka mai rahama ka min rahama dan sunanka mai kaza ka min kaza اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد duka wannan ya halatta a yi tawassuli da sunan Allah sannan ana yin tawassuli da ayyuka da kai duk wani aikin da kai mai tun tsakaninka da Allah ya halatta ka nemi biyan bukata da shi ka yi tawassuli da aiki mai kyau tsakaninka da Allah akwai hadisi cikin muslim labarin wasu mutane ukun nan da suka yi tafiya ko sai dai bacci ya kai su zuwa ko shigan su ke da wuya sai wani dutse ya gangaro ya toshe kofa ta yadda bayan da za a ture dutsen shine suka yi shawara suka ce inna la yujikum min hadhihi sakarati illa an tad'u la sabila ba abin da zai kubutar da ku daga wannan musifa wannan dutsen sai kawai ku roki Allah ku yi tawassuli da ayyukan wannan hakan ku suka yi mutum na farko ya tawassali da biyayya ga iyaye na biyu ya tawassali ga ba albasha ta zina na uku ya tawassali da rikon amana kuma Allah ya taimake su to wannan su ne tawassali wanda shari'a ta hana amma ba a tawassali da zatin ba eh ka ce ya Allah albarkar wa da kaza wannan bid'a ya ba a tawassuli da wani amma ana tawassuli da addu'ar salih ba idan mutum kirki ne kana ga ɗansa na kwarai ka iya cewa wa da kama addu'a ka sa na addu'a ina da bukatar Allah ya amma ba ka ce ya Allah albarkar malam wani ka biya mu bukata ta wannan ba a yi shari'a ba ta da wani tawassuli ko tawassuli da manzo Allah su sallama wannan ma bai halatta ba shi sai dai tawassuli da addu'arsa ko da san da ake masa soyayya ga ibada ko kusan da yake rayu akan je addu'a a ce ya manzo Allah ka roka mana Allah sai ya musa addu'a kamar da Umar ɗan Kaffafi ya rawaito hadisi yana nan cikin bulugul mara yace da kai fari suka yi tawassuli da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya musu ruwa to ba manzo Allah kuma ya rasu sai suka saka baffan annabi Abbas suka ce yana musu addu'a na ji rashin ruwa sai su zo su tawassuli da addu'ar baffan annabi yana roƙon Allah suna cewa kuma sai ba shi da suka ce da a ce tawassuli da annabi ya halatta da ko da ba ya zuwa cikin bare saboda shi da yana nan da baya nan duka darajar sabon Allah ba ta ina ba ta mun gane to amma sai na Umar da sauran sahabbai tun da manzo Allah ya bar duniya suka daina tawassuli da addu'a suka dawo suka sa babbansa yake musu addu'a Allah kuma sai baya Allah ya tabbata da ka wannan aya ne tana nuna halaccin tawassuli da imani sai Allah ta'ala ya siffanta su ‘yan aljanna waɗannan bayi na kwarai ga siffarsu as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab wannan siffofi biyar na bayin Allah na kwarai ‘yan aljanna wanda Allah ya ce ya tana daga aljanna saboda su siffa ta farko Allah ya ce as-sabirina masu hakuri ana ba'a a bisa yin da'a ga Allah wa anil ma'asiya da kuma barin sabon Allah wa ala qadari lahi muqrima kuma masu hakuri ne bisa kaddarorin Allah su da dadi ita kaddara tana da ciwo eh kaddara tana da zafi to amma duk wahala duk duk radadi na da kaddara suna hakuri suna dubewa to kaga wannan ya kunshi na uku hakuri guda hakuri wajen da'a ga Allah hakuri wajen barin sabon Allah ko da ranka yana son abu ya samu Allah ne sai ka hakuri ka daure zuciyarka sai hakuri kuma yayin da kaddara ta same ka mara daɗi dole ka jure to waɗannan su ne sifa ta farko ta yin aljanna eh na aji wato wannan sifa su ne wasadiqina sifa ta biyu Allah ta'ala ce da masu gaskiya eh fil imani a cikin imani ba sa gudanarci eh a wajen imanin su fi imanihim wa aqwalihim wa ahwalihim a imanin su da gaske ne suna da imani har zuciyarsu wajen maganganun su gaskiya ne haka yanayin halayyar su da haka gaskiya ɗabi'a ce ta bayan Allah na kwaɗo ɗabi'a ce ta aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi hadisi yace alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah ولا يزال الرجل يصدق ويتهم الشرك حتى يتم عند الله صديقا yace na hore ku da yin gaskiya domin ita gaskiya tana shirar da mutum zuwa ga ayyuka da su ku ayyuka na da'a suna shirar da mutum zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya da kiyaye gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa shi ne gaskiya ne kaga ya ce riba Allah ta'ala ce wal qanitina ay al-muti'ina lillah da masu da'a da Allah eh alqulu shi ne da'a da masu da'a ga Allah malama suka ce dukkan alqulu da yawa Qur'ani na da da'a ne ga Allah wannan bayan suna biyayya ga Allah suna bin dokokin Allah wal mufiqina da ko masu ciyarwa da dukiyoyi ay mutasaddiqina ma yin sadaka masu yin sadaka mimma razaqahum Allah daga abin da Allah ya rubuta su bi anwa'in nafaqati da nau'uka daban-daban na ciyarwa alal mutaji daga mabukata min al daga yan wasu da kusa in za ka yi ciyarwa to ka fara da na kusa da haka ake so kar ka fara sadaka a nesa ga danginka na kusa suna bukata wa gairihim da wasu irin talakawa makirai marayu da sauransu suna dai kokarin fati da dukiyarsu a hanyoyin haƙi wal mustaghfiri na bil ashab da masu neman gafar Allah ke bi an ya kuru Allahumma ghfir lana suna cewa ya Allah ka gafarta mana bil ashab a lokutan sau karshen dare ke akirun dai karshen dare suke neman gafara kusan fitikri da annaha kirsun dai an keɓe wannan lokaci na annaha al-ashab saboda shi ne sulusin dare e wakatil gafilati wa lantattun nan lokaci ne da mutane mafi yawa sun gafara kuma bacci ya fi daɗi a lokacin can ƙarshen dare san da gari ya sanyin nan kafin alfijir da ke shi yake kira wakatul sa'a to sai aka ambace shi a nan saboda lokaci ne wanda Allah ta'ala ke amsa addu'a hadisi ya zo a a cikin Bukhari da Muslim duka sarwato wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta dubu da dari biyar da sittin da tara. Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba ta dubu ɗaya da dari takwas da takwas. Min hadisi Abi Huraira daga hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi insha Allah tabbata da shi ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala Ubangijin maɗaukakin sarki yana saukowa, yana saukowa. Kulla lailatin a kowane dare ila sama'i duniya zuwa saman duniya. Eh annuzo wannan shi ne hadisin yawa yana saukowa saukowar da ta dace da girmansa zuwa saman duniya. Hina ya baka sulusun lailin akhir yayin da ya rage sulusun dare na ƙarshe. in ka kasa dare ciki kashe uku to na ƙarshen can ƙarshen dare kenan to lokacin Allah ta rashi sakowa fa yaqulu yana cewa man yad'uni fa astajibu lahu wane ne zai roƙe ni da amsa masa wa man yas'aluni fa utihi wane ne zai zai wane ne zai zai roƙe ni da amsa masa wane ne zai tambaye ni na bashi duk abin da ya tambaya ya tambaya na bashi wa man yastaghfiru li wa man yastaghfiru li fa aghfiru la wa ya nemi gafara ta gafara wannan hadisi ne ingantacce kowane dare Allah yana sakowa sakowa wanda ta dace da girmansa wannan hadisin shi yake cewa yana cin hadisin hadisan da suke bayani daga cikin sifofin Allah na aiki sifatun fi'iliya sifan Allah na aiki dama akwai sifatun zatiya akwai sifatun fi'liya sifa ta zati ita ce wadda lam yazal mutta sifan biha to gushe ne yana siffance da wannan sifa amma sifa ta aiki kuma ta ta'allaku bi mashiyati in sha fa'ala wa illa in sha jaba tana ta'allake da mashiyar Allah in ya so yayi wannan aiki in ya so kuma to wannan hadisi lalle yana da kyau mu ɗan yi shari'a kayansa saboda fa'idarsa da irin wato matsaloli da ake samu masu tawili wanda ba shi da madogara a cikin wannan littafi mai suna sharhul mandubatul hadiyya fi aqidati ahli sunna wal jamaa da imam abi bakar abdullahi ibn abi dawud as-sajistani wanda ya rusu hijira tana shekara ɗari uku da goma sha shida kuma al'allama sali ibn fauza ya yi wannan littafin sharhi a wannan karkashin hadisin nuzo baitoci da ya kawo na aƙida masu yawa da shi fauzan sai ya masa shari ba shi ya kawo wannan matsala ta hadisin mutum yake cewa kul yanzilu jabbaru fi kulli lailati bila kaifin jannat wahidin tamaddiru bila tabaqi dunya yamun fadli فتخرج أبواب السماء وتكتب يقول على مستغفر يرفع مغفرة ومستمر خيرا ورزقا فيمنع روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوا من خلقه yace wa kul ka faɗa ana nufin kai musulmi mai bin sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam da mu farko yayi magana kai yace tamassak bi hablillahi wa tabi huda wala taku bi da'iyan la'allaka tuflih kai riko da igiyar Allah ka bi shari'a kar ka zama dan bid'a domin ka samu rai to shine yace kai musulmi ahla sunna mai riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah ka faɗi wannan magana babu tantama ke babu taraddudi me za ka faɗa yanzu rujabba Allah madaukakin sarki yana saukowa in kulle lalatin a kowane dare bila kaifin amma ba tare da kwatantawa ya saukan yake ka gana ake samu ko ba ruwanka kar ka kwatanta da irin sako wannan adam ko ai za ka ce mutum ya sako daga bene sai a ce ko ya biyo ta office stairs ne ko ta lifta to ba maganar ta yaya haka ake ta'ammuli da hadisai na nuzul a na sifar bila kaifin ba tare da tambayar ta yaya Allah ya sako ba jallal wa'idin ta mutawaddibu madawwaci makaɗaici wanda yake abin da to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana kuma shi ne mafi sani da ubangijinsa da abin da ya dace da ubangiji eh annabi ne ya faɗi wannan magana saboda shi manzon Allah shi ya fi kowa sanin Allah ko to shi ya faɗi magana cewa Allah ya san kowa wato yana da kyau mai hattara da irin wannan masalolin yawa ko da zaka samu suna rabbi kai ka ce wani haushi ne tsakanin su da wani wala ko wanda yake Allah ya kidana waya su yana sakowa fitar wai Allah ya kidana ka ji wannan magana ba abun ba daɗi ba annabi ne ya faɗa ce Allah yana sakowa saman duniya ko da dare shi kuma yake Allah ya kidana ne ke sako to yanzu wai kare kake wallahi mu kiyaye bai hattara da babu akida wallahi وهو أعلم قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما قال ذلك فلا شو أنا سكوه وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى وما يليق به domin manzon Allah shi fi kowa sanin Allah da abin da ya dace da Allah in ka ce bai dace a faɗa haka ba to wa kace wa rabbi kana manzon Allah da fa kun ma kana wa rasul sallama ka faɗa wannan manzon Allah wasbitin nuzula lillahi azza wa ka tabbatar da siffa ta saukowa ga Allah madaukakin sarki wal nuzulu min sifati afali saukowar nan tana cikin saukofi na ayyuka allati yafalu Allah janna wa ala wanda Allah yake aikatawa bi mashi'atihi da ganin damarsa wa iradatihi da nufin sa a tashi a duk sanda ya kada wa hada nuzul wannan hadisi na nuzulin tawatara fi al-hadisi hadisai sun zo mutawatir hanyoyi masu yawa ke na ce hadisi mutawatir shi hadisin da ya zo ta hanyoyi da yawa yadda babu yadda za ka yi karo da shi ba kuma hadisin ahad bane ko wanda ake ta rigima kai a ce ai mutum sahabi ne da ya rawaito kamar hadisi na baraba da dinnin da hadisi ne a amma inda ta ce da an ce hadisi sahabi ɗaya da ya rawaito bai wanda za ka ta ba in dai isnadin ya yi kanta shi kenan magana ta kare mun fahimci wannan ko in dai an ce ba hadisi ingantacce ne to ba ruwan ka da ba ta ina ya fi kawai sai aiki da shi haka yana da kyau mu rika kokari muna sanin daidai gwargwaro matsalolin sannan saboda wani mun shiga cikin wata jarabawa musamman ƙasa nan ko da suna nan suna ta kokari sai su raba da hadisan manzo ana raba ka da hadisi ba raba ka da hadisi yawwa rawaha jama'atun min as-sahaba jama'a da yawa na sahabbai sun rawaito wa mafi sahiha yana cikin gantattun tattaba wa kan kataba shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala mu'allafan mustaqillan fi sharh hadith an-nuzul shaykhul islam Allah masa rahama ibn taymiya ya rubuta littafi kwacakwam akan wannan hadisi littafi yayi sunansa sharh hadith an-nuzul saboda girman matsala ya rubuta wannan littafi fa yajibu isbatun nuzuli lillahi da aka ya wajaba ka tabbatar da wannan siffa ta aikin ga Allah yau ka tabbatar da wannan wa annahu yanzilu kullu lailatin kuma Allah yana sakowa kowane dare ina ya baka sulusul lailil akhir yayin da ya rage sulusun dare na ƙarshe wa hadha yadbaru al-mu'attila da annahu mutawatir kaga wannan ya kore hujjar mu'attila masu korewa wannan sifa saboda hadisi ne mutawatir da anna min adatihim an yakulu al'adarsu suna cewa hada hadisin a hadisu a hadin lahi fi du'ain wai da hadisi ya zo ta baya mutum daya ba ya fahimtar da ita wai yi ruwan wai yana fahimtar da zato walakin na hada laysa lahu fi hilatun fasido ta da ba a hadisin da annahu mutawatir annabi sallallahu alaihi domin ya ta hanyoyi da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha an-nuzul li sulusai sifati jalla wa ala wannan hadisi na sako wanda Allah ta'ala ke zuwa saman duniya kamar dai sauran hadisan sifa sifan Allah sifofin Allah laysa mithla nuzul al-makhluq ba irin sakowar abin halitta ba ne zai idan mutum da aka ce wani ya sako dole a yi tunanin tsani aka sa ba ko wani matakala ya biyo to ba irin haka bane kwata-kwata wayan da mahu da surun jabba sakkowa ne na ubangiji jalla wa kama ya nuku da jalali kuma yadda ya dace da girman sa la alamu kayfiyata wa ba san kayfiyar wayan da ma musbitu kama ja muna tabbatar shi ne kamar yadda ya mu'mini da bi muna masu gaskatawa muna yadda da shi la na ta'awwal ba za mu tawili ba mu canza masa ma'ana wala nu'tilu ba za mu kore ba wala nu'tilu ba za mu kwatanta shi ba bi nuzulil makaluki da saukar a halitta adal makaluki fa huwa nuzulun yaliku bi azamatin lahi jalla wa ala sauka ne da ta dace da girman Allah jalla wa ala da annahu hadisin mutawatir da ma hadisi ne mutawatir ta ce hadisi mutawatir ba yadda za a yi ta kare za ka san hadisi sahabbai sama da ashirin sun rawaito hadisi ya za ka yi da wani ai ba tuhumar sahabi da karya ku ai dai aka ce ma sahabi ne saboda aqida ta da sunna ashabatu kulluhum qawlun dukkanin sahabban maza da adalai ne ba maganar tantama zargin wani sahabi in dai ce ba sahabi ne ya faɗi magana to sahabbai adalai la ilaha lahu fihi aka zo yusharriquna wa yukarribuna yuriduna takallusa minhu su yi gabar su yi yamma suna neman sai sun nemi wani tawili ga wannan hadisi ko a wannan satin na ji a rediyon alai wani malam yana ta yana ta buga irin wannan akan wai magana su ko kuma Allah iya ta barin maganganu marasa kyau yana ta nufiyar da su yanki tawili a canza ma'anar da Allah yake kowa fakalu suna cewa yanzu da ya yanzu da amru wai umar al'amarin Allah ne ke sauko yana cikin tawilin da suke yi annabi ya ce Allah yana saukowa sai suka ce wani amarin sa ne ke saukowa kaga sun yi tawili ko fa yuqalu lahu to abin da za a ce musu al hadisu fi annahu yaqulu a cikin hadisin Allah yana cewa man yastaghfiru li fa aghfiru lahu wa zai da gafara ta gafarta masa man yasaru li fa wa zai roke mana abu da bashi halamin ta'ibin fa atubu alai akwai mai neman tuba da karbi tubarsa halamin mustaghfirin fa kullu akwai mai neman gafara gafarta masa halamin sa'ilin fa wafi akwai mai mai tambaya da bashi fa hal al'amru ya kulu man yasalani fa wafi yanzu al'amari zai zai ce wa zai fike ni bashi man yastaghfirin fa kullu zai ce wa zai nemi gafara gafarta masa kaga matanan hadisin ya nuna ba zai dauki kowane irin tawili sannan kuma sauri suna cewa yanzu da rabu na ayyani yanzu da malakun minar mala'ikati wani mala'ika ne daga cikin mala'iku yake saukowa dole ne sai an juya fassara hadisin ba yadda manzon Allah ya faɗa wai mala'ika ne yake saukowa ba Allah ne yake saukowa to nan ma idan an koma cikin masanin hadisi shin mala'ika zai ce wa zai mai gafara ga manzon masa wa zai roƙe da bashi ai kaga mala'ika bai da wannan ikon da haka masanin hadisin sai ya nuna bayan da za ka yi ka juya ma'anar hadisin illa ka mai da shi yadda annabi ya faɗa ka saboda mala'ika ba ya fi zunubai baya ba da biyan bukata dole ne hadisin yadda ya zo hakan nan za a yi fassara shi shi ne zaman lafiya an gano nan ko to sannan suna kawo waɗansu shubuhohi ya ana kawo shubuha yana da kyau mu ji don mu san wani amsa ga baya suna cewa a suna cewa nazaran li dawrani shamsi hawla al-ardi wai lura da yadda rana take jujjuyawa a duniya eh wai saboda wai wani ku dare ne wani ku rana haka yana faɗa ko kaifa yanzilu wal layla yaktalifu bi ikhtilafi al-faqar ya Allah zai sako alhali daren yana caccanjawa bangarori daban-daban yanzu hakan nan da muke ana wani gurana ne ba ta fara to ya za a ce Allah yana saukowa bayan wani wurin dare ne wani kuma rana ne suna kawo wannan tawai ko wasin su ta zura auta ardi rana tana jujjuya a cikin duniya wa yakunu nisfu al-ardi nisfu ardi fi nahari wa nisfu akhir fi layli wani bangare na duniya yana cikin duhu wani bangare kuma yana cikin rana fa yakunu inda na nahari wa inda al-akhari na layli a wajen wasu ya zama yini wajen wasu kuma kasashen dare ne wal asr da kuma sun koya da kore ko ga amsar da musu abu ne mai sauki wani ya gaya wa ya ce gari zai turo maka wani shuba tunda kun ce yana sakowa a dare karshen dare ya yi wani kuma rana ne ba dare ba ya za ku yi da wannan to shi shek sani ibn fauzan ya ce haga na da kulfi wannan ba za mu kusa ciki ba magana wani dare ne wani rana ba za mu kusa ba لأن هذا من أمر الله سبول ولا لمر الله فالذي سخر الليل والنهار ودي موري درين ينم وجعل ما يتعاقبان يسن يسشي كربا كربا أي الله ليسن يدوني أكبر والليل والنهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر مسخرات بأمر هي هو الدسوان da dare da yinin da rana da watan duka suna gudana ne da lamarinsa da umarninsa akabar annahu yanzu subhanahu ta'ala shi din ne ba da labarin yana saukowa kuma shi ya halicci duniya shi yake juya duniya ga wani kudara wani kudara kuma shi ne yake yana saukowa ta harshen annabin sai faɗa fanahanu musbitin nuzula wa la ta'aradu kayfiyya lil kayfiyya da aka muna tabbatar da wannan saukan ba za mu jiro muna ta yaya kai ba muna tambayar wani kudare wani kudara ba ba saboda wanda ya halarci duniya bisa caccanzawa yanayin ta shi yace kuma yana sakowa to me za ka tambaya ku bai ci wannan matsala da ce wala na kuma kaifa yanzu sannan ba za mu ce ta yace sakowa ko sulusun laili ya kan bi tilafi da akale sulusun daren ba na canza wani ko sulusun dare wani kuma farkon dare ne haka duk ba za mu tambaya ba bal na kuma hada idan kana nuzulul mal makaloki za mu tambayi haka ne in saukowar abin halitta ne. E, in mutum ne ko jirgin sama sai a ce yanzu ya sauka sai ya sauka. Amma tun da Ubangiji ne ba mu da tambaya. Amma da zulul kaliki kawai ya zulul kama ya shawo. Saukowar Allah mahalicci yana saukowa ne yadda ya dama. An gane ko? Kalu sannan suka ce ga wata shubha. Annuzuli ya zama alaihi al-harakatu wal intiqal. Sauka dole motsi da tashi canza wuri yana yana da tsinta sako a lamarin nan ana aka cewa da ya sako an yayi motsi ko kuma ya bar wani position ya dawo wani to suna kawo da shi ba fa alallahu yantakir min al-arshi ila samai dunya wa yataharaku wa yanzu Allah ba yana yana yana intikari ya bar sama al-arshi ya zo saman duniya har ya mayi movement suna kawo wannan shi ba wallahi wallahi wani ne ya faɗi wata magana in ban da dalilin matsala da ilimi bai kamata a fahimta ba. wallahi wai raddi bai yake akan hadisin ne kamar kai na ce wai jibi jibi jibi kana sakowa wallahi akai fada yana nufin wani ka ji kan ko wani ma ce ba shi da lokacin zama ma ke jira sai yanzu ne irin wannan magana da kake yi da ba wallahi ta kama kiyaye shi Allah ne yace yana yi maganar ta yaya yake yi ba naka bane tunda bai yi bayani yace na qulu hadha ba'sun anil kayfiyya wannan bincike ne na kaifiya yaya abin yake wala na qulu ko kuna cewa yanzilu kama ya sha wala na alamu kayfiyya da mu yin muna cewa yana sakkowa ne yanda ya ga dama ba san kaifiya ba dan da yi bayani an gane ko Allah yanzu kaifiya sha Allah yana saukowa yadda ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda shi ne ya halicci sammai da kasai fala naqudu fi hada ba za mu koga cikin wannan ba ruwanka da tone tonen ya abin yake tun da ya faɗa to ka yadda hakan ne shi ke haka nan kuma Allah ta'ala yana saukowa a yini na arba akwai hadisi ko yanzu ashiyata arafa fa yubayi fi ibadihi almalaika akwai hadisi ingantacce shi ba Allah yana saukowa a farfajiyar arfa yana alfahari da mala'iku game da jama'a da suka taru bayansa yana cewa unzuru ila ibadi atawni shusa da kubara min kulli fajjin aliyin ushidukum alayka daga bakulan ko kalli bayina ga sunan sun tawo cikin kura daga kowane lungu mai nisa sun zo ina shaida muku cewa na gabata musu to nan ma ce Allah yana saukowa saman duniya a lokacin a kaga nan ma ba za ka ce ya abin yake ba ta yaya saukan yake duka ba a bukata haka da haka wannan shi ma nuni ne na saukowar da Allah ta'ala yake a shi ya ta'ala da haka wajibi ne a kayan musulmi ana so ga musulmi ya rika kokari yana tashi ƙarshen dare yayin da ya rage sulhun dare na ƙarshe ya kasance yana farkawa yana roƙon Allah yana neman gafara wannan fa ba sai wata Ramadan to kowane dare ka rika kokari a ce ƙarshen daren na idan ka biyu kamar da karfe hudu i kasa zuwa asuba ka rika neman gafaran Allah kana addu'a fa inna waqtu qabuli du'a domin lokacin karɓar addu'a ne wala na mu fi hada lokaci kar mutum ya rika bacci a wannan lokaci wallahi in ka saba shi ke wai a mu nafsu har ta kun samu wani alheri kamar da yawa za ka samu wani sai ya hira mai tsawo sai ya kwanta a bakare lokacin asuba ma sai an yi da gaske tashi to da haka mutum ya saba da ita an fahimta ko bayan baki da musulmi an yi da bakira ya kamata da musulmi na kwanciya da wuri wa yu'awwidu nafsahu ya sabar wa kansa in ka saba shi ke nan ko da alam ko ba alam in dai ka saba wallahi daga lokacin ya zaka to mutum ya saba da haka yawwa li'ajal an ya koma akiran lai saboda ya samu daman tashi karshen dare fa idza awwada nafsahu hada ta'awwada in ya saba wa kansa kan nasa zai saba sai ya saba da haka amma idza awwada al kasla in ku yi sabar marar salala ce wannan da bacci mai yawa fa innahu yasqulu alaiha sai ya nauyi a kayansa hatta kiyama da salatu fajr har tsayuwar sallah asuba ma sai kafa in yi sabar kansa fa yanbaghi lil muslim Allah ta kuta wa hadhihi fursa ya kamata musulmi kar ya bari wannan dama ta kauce masa wa hadha nida'u da ilahi wannan kira ne na ubangiji ba cewa wa ake neman gafara na gafarta masa wa ake da bukata na biya masa Allah ta'ala shi ke wanda kira shi yasa ba Allah ta'ala da yake siffanta bayansa masu tsoronsa sai yake kano kalilan minan laili ma ya jaba wa bil ashari hum yastaghfiru a suratul zariyat innal muttaqina fi jannatin wa uyun hakilina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muslimin sai yake kano kalilan minan laili ma ya jaba wa bil ashari hum yastaghfiru Allah ce lalle bayi masu tsoron Allah suna cikin aljanna wanda kormai ke gudana a cikin su suna karɓar abin da ubangiji su ya ba su kuma Allah ya tsare su daga azabar jini sai Allah ta'ala ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahjurun sun kasance suna bacci ne lokaci kaɗan daga cikin dare za su kwanta sai su farka ƙarshen dare su ta ibada wa bil ashari hum yastaghfirun idan kuma ƙarshen dare ya zo sai su ta neman gafara Hassan al-Basri yace sukan yi sallah da sau har ta kai su zuwa wannan lokacin amma daga lokacin yayi kuma sai su zauna su ta neman gafara yasa ko kiyamar laili kai in ƙarshen dare ya to ka tsaye da sallah ka zauna ka ta istighfar saboda cin riban wannan lokaci da Allah ya ce wal mustakfirina bil ashab kanu qalilan ba min al-layli ma ja'u wa bil ashab yastaghfirun to dan dacewa da wannan lokaci ka zauna kai ta istighfar har alfajir ya fito ba abin da ya falala a wannan lokacin kamar istighfar da roƙon Allah da Allah saboda wannan nasoshi da ba karanta ina ba ta mun gane ko idan ko har ma ba za ka yi tashin ba to ka bari sai ƙarshen da ka tashi ya fi falala a kan farkon dare ke sa a ta hadisin sallar dare ya farfada da sai na umar ya farfado da wannan sunnan da da aka barta ta sallar dare da ya rusa mutane suna sallah da daddare ko yusalluna suna sallah mutafarriqu kowa shi kadai ko ga wannan yana sallah mutum biyu suna basa wani yana yin shi daya duk masallaci ya kaure da karatu sai ya ce ina ganin wannan da sanya su a karkashin bayan imami da shi ne guda ce ba ke nuna musu wai bin ka a matsayin limami yana da kuma tamimu dari yake wa mata sallah hadisi yana ce mu wannan da ya dawo wata rana sai ya ana sallah cikin nutsuwa ya mallaye ne ma abun sai ya faranta masa rai ko sai ya bar wata kalma ya ce ni'matul bid'atu hadi madalla da wannan bid'a to sai suka fake da wani akwai bid'a mai kyau shi ko Umar ba ana da bin ya ke turo da abu da ba shi addini ba ya amfani da bid'a ne da ma'anarta ta luga ba ma'anarta na shari'a ina ba ta mun gane ko saboda kiyamar Ramadan manzo Allah shi ya fara limanci to uku yana fitowa daga baya sai aka manta da wannan shi sai ya farfado da ita to sai isti'aran kalma sai ya faɗe ta to wannan hadisi yana nan a cikin muwaɗa har ma ke cewa allati tanamu da khairun min allati taqumu yace lokacin da kuke baccin ya fi alheri akan lokacin da kuke tsayuwa yana nufin ƙarshen daren ya fi farkon daren falala an fi so ka kai sallar ka ta kai ƙarshen dare akan ka yi farkon dare ka kwanta kai bacci an fi so ka bar kiyamar laili sai ka je karshen dare wannan lokacin da muke magana ya fi tsada shi ne wakatar sa hadisi yana na amma wannan amma bana da baka mamaki wai da sunan malanta ka ji mutum yana cewa wai ta tahajjud bid'a wannan ba zai baka mamaki ba wai ta tahajjud mutum ya zo masallaci ana sallah a bayan limani ana karanta qur'ani wai yin hakan bid'a har rantsuwa yake wani malami wani gida ko abin takaicin yana tutiya da ba da shiya ce kuma ga babi ma ya ba da imam malik da ta babi yayi akan kiyamar mada wai sai bambance wai tarawih kawai annabi ne kiyamar kiyamar laili wai ai tarawih annabi ne bacci ba kiyamar ba kiyamar laili kaga wannan akwai rashin fahimta ko rashin adalci ko ai hadisin ya nuna da annabi musu sallah rana ta uku sai da aka yi dab da al'asahur ko har suna cewa ina ma an ci gaba har zuwa alfajir to duk wannan tarawih ne kenan ruwayan sahabbai cewa da annabi musu limanci har sai da asuba ta kusa alfajir ya kuta a gaggauta suka yi sauran suka dawo aka yi sallah asuba tawaru da aka yana cewa wai tarawih annabi yayi ba sallah da kawai abinda malama suka ce shi kiyama ramadan ya karbi ko kai a farkon dare ko ka kai ta tsakiyar dare ko karshen dare in dai a daren ne sunan ta kiyama da da ka ba wani magana wanda zai sa ma shakku wai ta hajjud bid'a wallahi kuskure ne ba kuskure ne da ka duk wanda ya tsarkake niyya ya fito sallah Allah zai ba shi lada kai da baka fito ba wanda yake kaji ka tashi a ɗakin ka kai abin da ya sauka kai baccin ka ba shi kenan ba amma dole sai an bid'antar da sunna wani Najeriya ke ne a ƙasar nan ka wallahi da son zuciya ba wannan yayi karatun sabar shi a tsarinsa ne babu wannan to bari ya ja a mai da addini kamar wata jam'iyya adawa wannan baya yi babban kusa ko haka suka mai da addini wallahi kwarai kuwa eh annabi ya ce mai riko da sunna sa da sunna harifin wasu shi almadiyin kwarai kuwa kuma sai na umar shi ribabin wannan dama annabi ya yi sai ya farfaro da ita kuma ga hadisi manzo Allah ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm qiyam duk wanda ya farko da ita sunna mai kyau to yana da lada da lada duk wanda ya biyo bayan sa da haka duk wanda ya tahajjud yanzu sai ya dawo yana da lada saboda shi ya dawo da wannan sunna wani da ya fi kowa tabargaza ma da ga bidiyar sa cewa aiki ya ayi lailatul qadr ma babu ita duk shirme kuke kawai kuna ta wahala ko da yamma bace abu a nan dama da ta kala kasa ne kuma su suka ne kuma ya har Qur'anin baya kore yi wallahi cewa ai sau ɗaya aka yi lailatul qadr tun annabi yana da rai aka nuna mu yanzu babu ita a kawai za mu san banzan ku ku cika gari kuna yawa babu lailatul qadr ba yanzu duk maganar maganar inna anzalallahu fi lailatul qadr duka shi babu ba wani ma cewa wai wai itikafi ma babu shi kawai itikafi ma babu wai masu itikafi haccin matan su ba ya shi su wai haccin matan su masu dauki a haccin matan su sun zo masallaci sun bar matan su a gida to ba ka abun mamaki a kasar nan wallahi mafita kawai ka nemi ilimi kuma ka tsarkake niyya kuma ka san a wajen wani malami da kai karatu in ba ka zai rawa kada ne Allah ya sauwa to irin wannan yana da kyau mu yi kokari muna ribatar lokuta masu fadala a irin wannan addu'o'i da za mu kai eh Allah ta'ala ya amsa addu'a yana amsa yana yana yafe wa bayan zunuban su a irin wannan lokuta ne lokuta ne na musamman kamar wannan lokacin da muka ambata a wakatu sa'a wa mislu sa'atin lati fi yawmil juma'a da kuma sa'an nan da take a ranar juma'a ita ma sa'atul ijaba ko annabi ya ambata game da juma'a ce akwai wata sa'a la yuwafiquha abdul muslim ko wani bawa musulmi ba zai dace da ita ba yana roƙon Allah a ce sai Allah ya samu to yin wannan ba sai mu dage muna neman ta sannan kuma kamata jira ruwa da ta kurin ja ku biya ba sannan ana samun yanayin da kuma amsa addu'a ya kusa shi yace misul hadis sujudi kamar halin sujada a sallar ma san da kaje sujada lokacin ya ka fi kusa da ubangiji sanda ka kai goshinka ƙasa ka dage da addu'a kai ta roƙon Allah bukatun ka sanda goshin ka yake ƙasa wannan shine yanayin da ba kusa da ubangiji aka roƙa ya kula abu ya wani ya wasa ne magana ce yanayin da ba ku kusa da ubangiji shine a lokacin da yake sujada yace fajita da fitwa ku da ake da yawa addu'a fa kamina ne ta gaba tabbata masa wa misul hali sama da kuma misalin hali na tafiya sanda ka hau mota za ka yi bulaguro ko ka hau babur to wannan lokacin ma ana so ka yi wancan roƙon Allah lokaci yanayi ne na amsa yanayi ne akwai lokaci akwai yanayi to wannan yanayi ne da ake amsa addu'a manzo Allah sallama ya ambaci wani mutum yace yuridu safara ash'asa gobara ya mubbe rai ila sama ya ambaci wani mutum a cikin kura yanayin barkita ta kayansa a kukkulle gashinsa ya ya daga hannayen sai na addu'a kaga yanayin yanayi ne na amsa addu'a da ake misali wa mislu hadin darwaci da kuma hali yanayi na larura kan da ka shiga tsanani na takura to ka tuna Allah ka rika addu'a shi ma Allah na amsa addu'a kar ka shiga halin damuwa takura kuma kana kira su don wani ba Allah a'a a hali na larura ka kira Allah Allah ta'ala ce an bai yi gudun da tsawon ita da a wai su ko so wai ja wa kulfa wai ja wa kulfa a ila ku Allah suratun na nan wane ne ce amsa ba wanda ya shiga cikin tsanani da ya kira shi ne Allah to irin waɗannan lokutan yanayi da lokutan ya kamata mu kiyaye mu yawaita addu'a ga roƙon Allah kuma tsarkake zuciyarmu mu zan masu ingantacciya kida wannan shine zaman mutum lafiya ya gamu da Allah lafiya Allah ya tattara. Walan ma ka nace shi ba shi haɗuwa yayin da shigoyi suka kasance suna da nau'uka daban-daban wa qad dhukira fi ma taqaddama min hashir shi abin da ya gabata ambaci wani abu na irin wannan shigoyi wa fi ma ya'ti ashiya'un kasiratun min ash-shubuhat al-yahud wal nasara shi abin da zai zo nan gaba akwai wato abubuwa masu yawa da shigoyi yahudu da nasara wance shigowa shi ne abin da ake kawo shi matsayin dalili ko ba dalili ba ne kama kame ne أثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة شهادته وشهادة الملائكة وأولي العلم بتنزيه عن جميع الشبهات التي ينسبها إليه الكفار المشركون وأهل الكتاب. أولا آية من جرمان الله كانت Allah ta'ala ya tabbatar da shaida a karan kansa, da shaidar mala'iku, da shaidar malama, mabuta ilimi. ta hanyar tsarkakewa kansa ga dukkanin wata shubha wanda su kafirai mushrikai suke jingina masa cewa yana da ko ya haihu eh dukkan wannan shubha da ake kawo to wannan ayar da zamu karanta Allah tsarkake kayansa Allah ba shi da abokin kare bai haifa ba haife shi ba ko bai kama da kowa ba ya da shi komai to shi ayar da zamu karanta yanzu shaidar da akwai
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
Allah ta'ala ya ce shahida Allah ai bayyana li khalqihi bid dalaila wal ayat Allah ya shaida ya bayyana wa mutunsu da dalilai da ayoyi bayyanannu annahu la ilaha illa hu cewa ba wani mai cancanta bauta sai shi ai la ma'budu fil wujudi bi haqqin ba wani abun bauta ba da gaskiya cikin dukkan wani abu da yake sa wani illa huwa sai sai shi Allah shaida bi zalika Allah ba da shaida da haka ya shaida da kansa ba wanda ya cancanci bauta shi wal mala'ikatu haka nan mala'iku ma sun shaida da haka cewa ba wanda ya cancanta da bauta ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah bil ikrari ta hanyar tabbatarwa da furuci mala'iku sun tabbatar da wani wa ulul ilmi da ma bauta ilimi su ma sun shaida min al anbiya daga annabawa da mu'mini da mu'minai bil itiqadi wa nafsi ta hanyar kudiri da lafazi Sheikh Muhammad Ibn Sa'id Ibn Husayn Allah ya salama ya ce wannan aya tana nuna falalar bani tana nuna fifikon da bani ba suke da shi a cikin saboda mai da Allah ya ce ya shaida shi da kansa sai ya kawo shaidar mana a cikin mutane ba bai kawo sarakuna bai kawo masu mulki ba bai kawo alhazan duniya ba sai ya ce da mabauta ilimi kaga ya ishi ilimi ya zama falala a haɗa shaidar Allah da ta malaku da ta malaka. Wannan Usaimu ne ce yana nuna mana na ilimi, ilimi yana da daraja da malama suna da daraja kwarai da gaske. E min al-anbiya wal mu'minina daga cikin annabawa da kuma sauran mu'minai. Sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah bi da itikadi ta hanyar ta zuciya wallafi da yin furuci a harshe. Qa'iman bil qist. Allah ta'ala shine mai tsayuwa da adalci. la ilaha illa ba mai cancantar bauta sai shi karrarahu ya nanata wannan ne e ta'kidan domin karfafa ya ya maimaita wannan la ilaha illa al aziz wanda yake mabwa yake mulki a cikin mulkin sa al hakim kuma mai hikima fi sulhi a cikin aikin sa Allah gwani ne duk abin da Allah ta aikata da shari'ar sa da aikin sa Allah gwani eh fal'izzatu tura'imul wahdaniyya wannan al'aziz da aka ce ta dace da kaɗaitakarsa wal hikmatu hikima kuma tura'imul qiyam bil qist ta dace da tsayuwa da adalci fa ta bil mali taqrir a'bai sai zo da sunan ya tabbatar da al'amuran da guda biyu alaƙar ci da dukkan ma bisa jerin da ya amince to kun ga wannan aya tana tabbatar da kalmar shahada inda za ta tambaye ka me dalilin kalmar shahada cikin Qur'ani sai ka kawo da aya shikenan dalilin kalmar shahada ita ne shahidar lahu annahu la ilaha illallah wa dalilin kuma muhammadu rasulullah ita ma ana dalili ko ita ma malama suna kawo ba kana muhammadu ka ba a hadin risalinku walakin rasulullah ya khatamun nabiyyi kaga ce walakin rasulullah sai dai shi manzon Allah ne wace mace annabi wannan shine ma'rifatu dinul islam bil adillah yanda wannan ya kawo bin abdul sanin addinin musulunci tare da dalilai to wannan aya tana tabbatar da dalilin kalmar shahada Allah shi kadai ne kaga wannan ya kore shubhar kafirai yahuda da nasara da suke jingina masa da yahudu sun ce uzairu dan Allah nasara sun ce isa rasul dan Allah wannan magana ba ta da kyau Allah baya son wannan magana mummunar magana ce eh mummunar magana ce a ce Allah ya yi eh ala inna wata ikiru da yawon da wadannan namun inda wani kasu yana cikin kiran karya da suka yi cewa Allah ya kai Allah ce kuma lallai su maka ita ne Allah ya kona da wani da wani ko da sai ina ba a ce da ya kana ce gare shi ba bai da wani zama yasa ba su da hujja kuma ba su da dalili ba kuma kwanan nan kwanan nan wadannan drama ya burkita musu lissafi ba ba bacci ne ku ya burkita musu lissafi ba wallahi ya dawo da musu da sani bible din ya dauko yake dandagawa yana yana jefa musu ba kuma sun ga kana wani ba akwai wanda ma suna harba ba da amsa ba za su bar kiristan su da addini da yawa masu ta musu ta ko alhamdulillah ai shi Allah yana amfani da kowa wajen kara addinin ka gani ana ganin sa dan drama ne shi wani shirme ne a ce yayi karatu kawai sai ya bude da'awa kawai kuma yana da fa'ida irin wannan sanin comparative studies sannan yana da muhimmanci saboda ta wannan hanyar ma mutum zai yi jihadi ya tallata addini abu ne mai kyau Allah ya sa ya daina diramar ya dawo na ilimi kuma ai zai addini ya yi hidima wannan amma abin ta kai ce na ga wani wai musulmi ne yana kushe masa wallahi ko da gani wai shi dan drama har ya sai bai wa a to ba gyara ake so ba ai kamata a masa addu'a tun bai kama layin da'awa to yanzu shi babban mutum ne ya bar layin warke kuma ya tuba ya bar wani abu ya da kuma kuma ya ta bincike a kan addini kai yanzu sai ka zo kai ta jan aya kirista bai damu da kai amma da wannan shubuhar wallahi da yawa sai su gane cewa suka in ba a ba su amsa a gwargware tambayar wani abin da ya kawo za su bar kiristanci kuma ga shi an ce wata mata ba wani fasto da yazo yana kokarin martani cewa shi gaba ɗaya ma jesus ɗin nasu daban isan namu daban ya rasa yadda zai ware masa da kai ba wai annabi Isa da muke muke yarda da shi wai ba shi ne Jesus ba kaga wata irin tuka wa ya rasa yadda zai ne kawai yake neman wata makama mutum ittifaka annabi Isa da shi dai shi din ne dai da muka imani da shi su din suka juya suka koma suna wannan shi bai ce shi Allah bane ko shi dan Allah bane faɗin ne faɗa ya ce su kawo sun gagara wato addinin musulunci akwai baiwa a cikinsa zai wahala ka san musulmi kamar tambaya da ya gaya ba amsa ba iya abin da ya sani ko to ai ka samu limami ne guda na na na na coci kullun ga babu da habata amma kamar tambaya ya kawo aya ya kasa kawo to me amfanin babu nan kenan yanzu kamar yanzu ne ka san Allah rabba fa limami mahaddacin Qur'ani ka nemi aya ya ce ba da shari'a ba zai yi ko shi ko karantarwa da yake ba kullum yana wa'azi da ta ba ba a tambayi aya ne san ta inda za ka kwace babin nan ka ce karanto maka aya goma a jere wallahi ka gama shi dai amma musulunci ya mai wannan ka samu dan tafis ka ce karanta ba hadda zai ta zuba ba karatu yasa Allah ya ce wa laqad yassalna qur'ana lil dhikri fa hal min muttaqin Allah ne sauka qur'ani saboda addini ne na gaskiya da ka duk wata shubha da za a kawo game da cewa wai Allah yana da kishiya wallahi ga shi ne wannan kalmar shahada abin da ta kunsa ce Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya a aikin sa da rububiyar sa da bautar sa ko menene shi kadai shi ke rike da sabai da kasai gaba daya inna la yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi yake sabai da kasai ba su kushe ba yasa aka ce la ta akulu sinatun wala nawm jajjadi baya kama shi balle ya bace a sama shine Allah a ƙasa shine Allah mu wanda ne fi sama ila wa fil ardi ila shi kada ya abin bauta a sama shine dai a ƙasa wani ce law kana fihi ma alihatu illa Allah illa Allah da fasadata inda ko wani Allah a sama banda Allah da saman ta tarwa ko a sama dai ba dan wani Allah zai ce ai ruwa dai ya ce ba ruwa na ai iska na kaga rikici ya ba ko yanzu ba ga rikicin Kano ba an kasa wari ba har yanzu shekara kusan biyu kowa ya ce shi sarki ne kuma hankalin kowa da ba alƙalan da lauyoyi kowa ya gagara wani rigima wannan sarautan gari ne ne yanzu haka rigima ake ya za a hawan sallah wani sabon rikici yana to kun zo nan na nuna mana ba Allah ba san kishiya dan adam baya so a bar kishiya ya ubangiji da ya ce kaza kaza da haka Allah shi kadai ne wannan aya tana tabbatar da tauhidi duk wata shubuha cewa Allah yana da abokin tarayya ba mu Allah ya tada mu a nan za mu takaita saboda lokaci gobe sai mu dora abin da ya sawaka a gobe kuma insha Allah za mu rufe tafsiri na wannan shekara sai mai matar da ba ta masallaci ba za ta iya
Assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam ba ta da ba za ta ji ba za ta za ta fita masallaci ba ya halatta tafi masallacin daga gida ko da a bin masallaci daga gida shari'a malama sun ce ba shi da dalili bai halatta ba ki sallar ta ke kada a gida ba a kallafa mace dole sai ta bi masallaci ba yin sallar su a gida ya fi a masallaci yawa da haka ke sallar ki a gida amma zuwa masallaci kuma ya halatta manzala sallama ya ce idan ta adana imra'atu alaikum ila al-masjid fala yana in mata ɗayan ku ta ne da izinin sa za ta masallaci kare ana ta wani hadisi yace la tanawli ma Allah masajidan la kar ku ana bayin Allah to masallatai ya amma yi a gidan nasu ya na fata mu gane ku amma ka ce ko sauti yana zuwa shi ka'idan jami'i shine sai an samu ittisali da sauran yanzu idan sautin ya kaɗa ya za a kenan dole sai an samu ittisali na sama ai wanda ya bar sama ma ya koma baya kace bai da sallah ko la salata lil munfaridin kalfus sama la salata li jalil masjid illa fil masjid ba sallah ga makocin masallaci sai ya zo masallaci da haka wannan ne ya nuna halaccin mace ta zo masallaci abu ne ake amma ka zo ka rushe ka ce bai halatta ba kai waye matan sahabbai suna zuwa masallaci har idan an yi sallama manzo Allah yakan dan jima bai jiyo ba saboda mata su tayi su yi gaba sannan sai a fi su duk hadisai sun kawo har ma ke cewa khairu sufufin rijali awwal akhir wa sharru akhir san mafi alheri da mata shine na gaba mafi sharri na kashi na mata kuma yace na karshe ya fi alheri na gaba shi ne sharri duk wannan fa annabi ne bayani a masallaci kuma ka ce wai kwata kwata bai halatta abu masallaci ba har ma kai ta wata fassara a wasikar yan hizba bayan ƙarshen hizba ma sun kawo takarda matan yawon gantar suke zuwa an kama su a hotel su daina zuwa ta hanyar kai waye za ka hana ko kwamandan hizba da ƙasan ne bai bai da hujjar soke hadisin nan wannan a shi da hujja me zai hana ku tarbiyyantar da matan ku nuna musu ga ladabi na fitowa sallar masallaci ku sa hijabi kar a fesa turare kar a zo a yi hayaniya a zo a yi sallah abin da ya kamata kenan ba ka ce wai haramun ne abin da Allah ya ta ba ka da hujja abubuwa da kurakuran za ka nuna musu su gyara shi ne kawai wanda ya kamata ba a hana zuwa dina da biki ba ba hana zuwa dina ba ba hana zuwa biki ba wani ma da ya rabbi ya burge ne ce kamar yarka ta je ce kwana ashirin da ɗaya a orientation camp amma kwana goma tana zuwa sallah karo kana ba da ta je orientation camp ba ake kula da ita nan duk wanda ya je kana san kwaba tare da ake abu ko to duk ba a tara jijiyar waya ba wai sai zuwa sallah ne ta fito cikin dare ta zo ta bijandi ta yi awa biyu uku tana sallah ta ce wai ba daidai ne ba wallahi kamata mu kiyaye mu daina hana mutane alheri in kai ba ka da niyyar yi ko ba ka bar matar ka ba ka sai kai ka san meye dalilin har suka hadisi wai da Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da mata suka fara da yana su zuwa zuwa sallah ko akwai hadisi ko amma duk da wannan illa annabi bai bai hana kuma da annabin bai san ka illan ba Allah ya sani ko ko bai war wahayi ya ce ka ce ka rayu ba ya bar su a haka da haka kokari za a yi a duba kurakuran da ake sai a yi gyara a tsarkake niyya a ibada da Allah amma a daina hana mutane masu aikin alheri a gyara wannan ba daidai bane Allah ya tabbata wannan dare ne yau na ashirin da bakwai hadisai da yawa sun nuni sun ishara cewa ana tsammanin kyautata zaton lailatul qadar a daren ashirin da bakwai akwai sabon ma da ya rantsuwa da Allah ko yace ya rantsa da Allah daren ashirin da bakwai da aka dai kar mai suka ci da wannan daren ne yi kokari yi ayyuka ibada yi sallah karanta qur'ani da istighfar dan neman dacewa da wannan dare Allah ya tada mu Allah ya tada mu wata ta taɓa sadaka a sata addu'a.
To haka ne? Masallacin nama da aka dama? Ko aka ba? To wata ce Allah ne ta nemi addu'a ta kawo sadaka masallaci to Allah ya wata bata ta. Ya sa ko wani majalisin malam mai tauhidi a kullum. Ni kullum ne za a kawo to ga nan alaran ba ga nan. Wata da aka kawo kullum alaran ba ya fara sai ya ce Su sauka karantawa.
a sake karanta. Sai ga abin yana ta bani. to ba da fi dai Allah ya musu addu'a Allah ya biya wata bukatun ta nake magana na yace karshen daren nan karfe nawa zuwa nawa ba za mu dogara da agogo saboda yana caccanzawa an ce dai sulusun dare na karshe yadda ake ɗaukar sulusun sai ka ɗauki awon da rana ke faduwa da awon da alfiji ke fitowa an fahimta ko misali rana tana faduwa karfe shida tana fita sujiri na fitowa karfe shida awa na kuɗe nan awa sha biyu in ka kasa gida ku za a samu nawa hudu sai ka ɗauki hudu ke nan ku to ka ka ɗauki kashe hudu na farko shine sulusi na ɗaya na biyu shine tsakiya na ƙarshe shine na ƙarshe Daga ƙarfe hudu.
daga hudun da yanzu za mu iya cewa i kasa amma taron zai iya canzawa da haka daga hudun da yanzu har zuwa alfijir ya fito ya kamata mutum ya tashi insha Allah a sujada eh eh magana addu'a a cikin sallah malama sun ce an fi son yi da larabci makaruhi ne addu'a da wani yare ga wanda ya iya larabci amma ba za ka iya larabci ba sai kai da kowane yare eh za ka yi tun da ba bayyana ake ba da ana yi ne a zuciya ake sai dai harce yana motsa haka yi da kowane yare wani yaro da ya sujada ta haji da ce Allah sa da cile ku Allah sa da cile ku bukatar sa kenan a sujada ana ta haji ka san kowa da bukatar sa ko wai har ka ji ana ana ana zargin mutane wai du an taho neman duniya to wa zaka Allah ba suke roƙa ba Allah ba ake roƙa ba wai har zargin mutane suke kowa da damuwa su ya zo da ta'addu'a karanta ba fa gidan wani kaje kace ba ka roƙa Allah kake roƙa amma ana zargin ka wanda shi ne ya ce ko da kodi astajib lahu a ba jama'a ka je duda wanda ga Allah ka ji Allah shi yake abu ka din baya dan ne ba za ku ba wata yarinya ana hira ta ce ita abin da ta roƙa Allah sa ta yi aure a wannan shekara yanzu me da yinta ta zo ta hajji ta roƙi Allah ya bata miji ta yi aure to me ne yinta sai ka ce sun yi ba daidai ba Allah ya sauƙaƙe Allah ya gana da mu insha Allah ko wani ta fice Allah kuma ya sa a dace ya azurta mu da ikhlasi ya gafarta mana zunuban ya karba wa ayyukan kai ibadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم اجعلنا من تقى شهر رمضان اللهم اجعلنا من تقى شهر رمضان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا wannan bai Allah ne neman addu'a saboda wata damuwa muna